من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا biyu ga watan Jumadal Ula hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wadda sai daidai da ashirin da shida ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya kamar yadda muka saba haɗuwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuwa da cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin fatuhu rabbil bariya bi adillati al'iziyya fil fiqi fi fiqi al-malikiyya littafi ne na babban malami professor muhammad mansur sokoto hafizahullah ta'ala wannan littafi kamar yadda muka sani sharhi ne na babban littafin nan na muqaddimatul iziyya للجماعة الأزهرية تبب مالني أبو الحسن الشاذلي رحمه الله تعالى wannan kuma shine majalisi na ɗari da goma cikin karatun da muka gabatar a cikin wannan littafi mai albarka muna nan kuma a cikin ainihin wato littafin da yake bayani akan masailun nika wa talaq mas'alolin aure da saki sannan muna gaba ta uku daga cikin rukunan aure wannan shine karatunmu na ƙarshe inda muka tattauna akan shaidu ko shaida wanda aka ce sharaɗi ne wajen tarewa da amarya amma ba sharaɗi ba ne wajen ingancin shi ɗaurin aure din ma'ana kenan aure yana iya ɗauruwa ko da babu shaidu amma kuma kafin a tare sai shaidu su shaida cewa an ɗaura aure na wance da wane wato shaidu su ne wato wani adadi mafi karanci da ake nema wanda da su ne aure yake bayyana yake fitowa a matsayin aure duk da cewa mustahabi ne a kuzuzuta aure a yaya ta shi kowa ya ji domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'linu an-nikah kuma da wannan rukunin ne aure yake bambanta da zaman daduro ma'ana zaman zina shine babu ainihin sanarwa babu shaida balma ana ɓoye-ɓoye saboda abu ne wanda yake haramun domin tattauna game da wannan ainihin wato matsala ita ma a darasin da ya gabata matsala ta shaidu sannan mun karanta ainihin wato rukuni na hudu daga cikin rukunan aure wanda shine ainihin wato almahal almahallu shine mata kuma macen da wato macen ta zamto alkhaliyatu min almawane wadda take kubutacciya daga almawane wato dukkan wasu mawane da za su hana aure ta babu da kuma mawane waɗanda suke hukunta haramta ta shi ma ya zama babu sannan dai almahallu miji shi ma ana kiransa almahallu kuma waɗannan wannan rukuni na hudu shine kaman asali wajen aure shine a samu mata da miji to an sharɗanta ga ainihin wato mace da miji kada ainihin wato su kasance daga waɗanda auren juna ya haramta a kansu sannan shi miji a wasu sharuɗa na ingancin aure da aka sharɗanta masa da kuma sharuɗa na tabbata tabbaci to su shuruɗin siha ɗin su ne guda hudu musulunci to shi mijin da za a aura ya zama musulmi ne ba kafiri ba a tamiz ya zamto ya kai sinnu tamiz ba yaro ba ne al'aƙal ya zama mai hankali ne ba mahaukaci ba sannan wata haƙuƙu zukurati a tabbatar namiji ne kar a yi aure da wanda ana kokwanton shi shi mace ne ko kuma namiji ne ko kuma a'a mata maza ne wato namiji namiji mace mace to ya kamata a tabbatar da cewa cikakken namiji ne zai auri cikakkiyar mace wannan shine abin da ake nufi a nan da haka wanda ya zamto al'amarinsa akwai rikitarwa ba za ka iya sa shi kai tsaye a layin maza ba to baya halatta a ce ya yi aure a matsayin namiji ina fatan gane waɗannan duk mun tattauna a kansu sannan sai shuruɗin istiqrar su kuma guda biyar ne na farko alhurriya a samu yanci ya zama to ɗa ne ba bawa idan bawa ne to aurensa ba zai tabbata ba sai ubangidansa ya zartar ma'ana ubangidansa ya ba da izini to shine aurensu zai zamto ya zarto sannan na biyu balaga idan karamin yaro ya yi aure ba tare da izinin mahaifinsa ko wasiyinsa ba to shi ma auren ya zamto bai yi ba amma idan waliyinsa ya zartar da auren to aure ya yi idan kuma ya ce shi bai yarda da wannan auren ba to ita dai mace za a ba ta rubu dinar wato rubu dinar aƙallu sadak a malikiya idan har shi mijin nata ko wannan yaro ya kusance ta na uku daga cikin shuruɗin istiqrar akwai ar-rushd wato mutum wato shi wanda zai auren ya zamto mai wayau ne shiryayye ne wanda yake kimtsatse amma in ya zamanto wani haka haka ma'ana ya zama wawa wawa haka to shi ma aurensa baya zamantowa tabbatacce har sai waliyinsa ya zartar sannan na hudu a samu asiha lafiya zamto mijin nan lafiyayye ne ita ma matan nan lafiyayya ce ba a yin aure idan ɗaya daga cikin su ba shi da lafiya kuma irin rashin lafiyar da aure ba zai iya yiwuwa ba tare da ita wadda wasu daga cikin malamai kamar yadda muka koma cikin dalilu salik muka ɗauko bayani game da uyub da ake samu daga maza wanda malamai suka ce mace baya halatta mutum ya auri mace yana da wannan illolin ko aibobin haka kuma aka ce akwai wasu aibobi da mata suke da su bai halatta a aura mutum mace da wannan aibobin ba tare da ya sani ba sannan kuma akwai uyub waɗanda suke mushtaraka wanda an yi tarayya maza suna da irin wannan mata ma suna da irin wannan aibin kamar na hauka kamar cutar kuturta da makamantar haka sannan mun tattauna game da gaba ta biyar wadda gaba ce mai matukar mahimmanci wadda kusan akan wannan gaba muka tsaya shine alkafa wato ya zamto an samu kafa'a ma'ana mace wato an samu daidaito game da wato tsakanin ita matar da kuma shi ainihin wato mijin ma'ana shi mijin ya zamto darajarsa da matsayinsa ya kai na matar kar ya zamto ta fi shi matsayi ko ta fi shi kaza duk da cewa kafa'a din nan wadda aka fi ba wa muhimmanci ita ce kafa'a ta addini da kuma kafa'a ta nagarta in dai an same shi nagartacce ne kamar ita mai addini ne kamar yadda take da addini to sauran abubuwan kasantuwar ita mai kuɗi ce shi talaka wannan baya zamantowa wani abun wato abun da zai zamto an hana aure a kansa musamman in ita ta yadda akan haka da sauransu ina fata an gane duk da cewa wannan kafa'a din akwai ta a nasaba zamto nasabarsa ta kai matsayin nasabarta kar ya zamanto nasabar su wato nasabarta ta ɗaukaki nasabarsa sannan ya zamto a ɗaukaka ma suna da sun samu daidaito haka yanci ya zamanto shi ɗa ne kamar yadda ita ya ce sannan in akwai dukiya ya zama shi ma akwai dukiya sannan ya zama to lafiyayye daga kowace irin kowane irin aibu kamar yadda take lafiyayya daga kowane irin aibu amma dai kamar yadda muka sha tattaunawa shine mafificiyar kafa'a da ake so lalle a duba shine alkafa'atu fil din wato a samu kafa'a a addini wannan yarinya an tarbiyyance da tarbiyyar islamiyya ta fahimci addini tana kokarin bin Allah madaukakin sarki to a duba wanda shi ma bawan Allah mutumin kirki mai addini yana kokarin bin Allah madaukakin sarki to sai a hada su wannan tafiyar za ta zamto ta yi daidai kuma an samu kafa'a kar ya zamto ita ga tarbiyya ta addini ga ainihin wato riko da addini sannan a duba mai wasa da addini ko wanda baya sallah ko wanda baya cika wasu rukunai na musulunci ko kuma gashi nan gashi nan dai a ce a bata shi ina fata an gane wannan duk kusa mun tattauna a darasin da ya gabata قال المؤلف رحمه الله تعالى وقد ثبت wato dan a nuna maka cewa kafa'a in dai ba ta addini ba ce babu wani laifi a kai an gane ko shine ma'ana kan sai mu tashi kan gabar wa amma sa'iru ma zukira amma ragowar abin da aka ambata game da kafa'a din nan daidaito kamar dukiya kamar ɗaukaka kamar nasaba ina fata an gane to waɗannan gaskiya falaha ita matar tana da dama wali auliya ihal haqqu waliyanta kuma suna da haƙƙin an yashtaritul kafa'ata fiha su shartanta kafa'a har a cikin sauran ce su ba za su aurar da yarsu ba sai dai ƙwarya tafi ƙwarya su gidan sarauta ne to sai wani shi ma ɗan sarki ko ɗan wani basaraken shi su za su ba yarsu waliyan ya suna da damar su yaga ko kuma su mawadata ne su ce ba za su aurar da yarsu ba sai ga mai wadata ko su malamai ne ba za su karantar da ba za su aurar da yarsu ba sai ga ainihin wato gidan malamai ko kuma wanda yake mai ilimi mai wato malami to suna da damar su shartanta wannan kafa'a din a cikin sauran abubuwa banda ta addini an gane ko shine ma'ana an yashtartul kafa'ata fiha wa lahum an yardu biman dunaha kuma suna da damar su yadda da wanda kafa'a sa bata kai tasu ita matar sai ta ga gidansu akwai wadata shi kuma wanda yake santa Allah ta'ala ya hada su akwai addini da tarbiyya da kyawawan halaye amma ba shi da dukiya ko ba shi da kuɗi sai ita ta yadda iyayenta ma suka ce ba komai arziki na Allah ne kuma shi ma ai ba fidda rai ba mai yiwa shi ma gobe wani ne da aka sai aka suka ce sun sarye da wancan kafa abin yayi ko kuma shi yana dangantuwa zuwa ga wani wani family wanda bai kai nasu ainihin ɗaukaka ba kuma suka ce babu komai ai inna akramakum inda Allah a tukakum ya shiga gidan waɗanda suke da karatu to kaga shikenan suka ce duk wannan kafa din a ajiye ta yaniya dai tana son su shi ma yana son ta kuma sannan an samu ainihin wato wata kafa'a wadda wajibi ce kuma akwai ta tana da addini yana da addini yana da kyawawan ɗabi'u kuma waɗannan su ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallam dama ya ce a duba idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa kad yake cewa to in an samu haka wala gaba ba ta fi zalika babu wani aibu akan haka ba zai zama abun wani surutu ba a yi ta kwazozo to cewa ai sun aurar da yarsu ga wanda yake talaka ko wanda yake ba mai shi ba ko kaza ko kaza wa qad sabata ya tabbata annan nabiy sallallahu alaihi wasallam zawwaja arabiyatin ya tabbata hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya aurar da larabawa mata larabawa min mawali daga barori an gane ko ya tabbata hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya aurar da balarabiyar dangi ga wanda yake asalin sa bawa ne aka yanta shi kaga ba kaga ya nuna cewa kafa'a ta hurriya ba ko kafa'a ta nasaba ba ba ba cika kallanta ba ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya aurar da balarabiyar dangi ga wanda yake bawa ne asalinsa aka yanta shi la yuqatu sharafuhum ko awo ma ba a yi ba ma a auna matsayinsu bi sharafihinna da matsayin wa'annan matan ba ma haɗi wannan matan sun tsara su a martaba sun tsara su a matsayi amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya aurar da balarabiya madaukakiya ga wanda yake bai kai ta matsayi ba da ɗaukaka kuma asalin sabawa ne aka yanta shi wannan ya tabbata a hadisai da dama annabi ya yi haka ga misali malam zai bayar sai ce ka tazwijihi zainaba binta ja'shin al-qurashiyya bi zaid bin harisa ga wani misali da annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga dan ya ganar da mutane ya kuma yi wa duniya bayanin cewa kafa'a ta addini ita ce kafa'a duk da cewa kula da wa'ancan ɗin ba wani laifi ba ne tunda malamai sun faɗa amma dai kafa'a wadda take mafi tsada mafi daraja da ya kamata a makale amma wani lokaci zai gaba addinin ba kyawawan ɗabi'u amma kawai mai kuɗi ne kamar yadda su ma masu kuɗi ne kawai wannan aka kalla to kaga an ba asali ke ina ba ta gane amma kafa'a ta addini wannan shine asali sannan an ce kuma za a ƙara da wasu malamai sun ce babu laifi domin ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga misali ya aurar da Zainab binta Jahshin al-Qurashiyya ba Qurayshiyar dangi annabi ya aurawa Zaid bin Harithata Zaid dan Haritha wanda asalinsa mamluk bawa ne annabi ya yantar da shi wa qissatuhuma fil Qur'an abin ban sha'awa labarin su da kissa su ma tana cikin al-Qur'ani falamma qada zaidun minha wataran zawwajnaka ko yawa kissa su tana nan a cikin al-Qur'ani wa katazwijihi fatimata bint qais al-qurashiyya aidan usama bin zaid waladul awwal kamar yadda kuma ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya aurar da fatima binti qais ita ma ba quraishiya ce ya aurawa ya aurar da ita ga usama bin zaid dan wancan na farkon ma'ana dan zaid bin harisa shi balma baka baka fatan an gane ko yawa shi zaidu usamatu din ma baka fata ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya duba ainihin wato ba quraishiyar dangi fatima binti qais ya aurar da ita ga usamatu bin zaid wa shafa'a haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi alfarma li julaybib ya nema wa julaybib alfarma zauji barirata wanda shine mijin barira wannan bai wannan da na Aisha ta biya ta yanta ta barira to mijinta Julaibib yana santa yana kaunarta amma ta ce ita ba ta yin aura Allah ya jarabce shi da ita amma haka ta ce ba ta yi har da ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi alfarma wa Julaibib ga ita barira wa huwa abdun shi Julaibib din bawa ne ba'ada an utikat bayan ita kuma da asalin ta baiwa ce amma yan yanta ta sai take ganin yanzu babu kafa'a tsakanin su shi bawa ita baiwa sai suka zauna ƙwarya ta bi ƙwarya sai suka ta zama su haka babu wata rigima shi ba gori ita ba gori baiwa ce bawa ana nan a kwana a tashi barira sai ta zama ya ana tana samun yanci sai ta ga yanzu ba sa'a ta bace ita ita ya ce shi kuma bawa da haka ta ce ba ta yin wannan auren na ba ta an gane ta ce ba ta yi da aurensu ta ce ba ta yi amma a bayi ne da haka ta ce ba ta yi an gane ko ta samu yanci da haka da ta samu yanci ta ce ba ta yi saboda tana ganin yanzu ba kukuinta ba ne yanzu ka ganin julaibib sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallam maganar nagarta ko addini ya ka ba ma maganar amma dai dan a nuna maka cewa wani lokaci kafa'a din wadda take ba ta addinin ba ana la'akari da ita duk da cewa kaga a can shi kansa zai dubi da harisa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aura masa zainab binti jahashin radiyallahu anhu ba auren ya ya dade ba ita ma sai ta ganin cewa ba ajinta bane to shi sa ake son ka samu wadda take yar yar rukunin ku an gane ku sai zamto zaman ba ba amma yanzu tana ganin cewa alfarma ta yi maka kai kana ta cin kawo kana hura hanci ita kuma tana ganin alfarma ta ma ba sa'an ka bace ta girme ka gidansu ba sa'an gidanku bane family din su ba irin sa'an ba sa'an family din ku bane to sai ga zaman dai dama abin da zai sa yiwu sai in ta sariyar ita ta sariyar da wannan hakkin ta ce ta yadda ta aure ka haka kuma kai kuma sai ka daure da kamar mutum ne ya auri mijin hajiya ai kaga sai dai ai ta hakuri ko yawwa kaga yan sai dai ai ta hakuri shi ma ya sani a gidanta yake motar ta yake hawa ko wani lokaci ma ita take abincin ma wani lokaci ba shi ita take dafawa kawai ba da kudinta an gane ko yawa kaga sai ta aike shi abu tuwa ma ya siyo tantakwashi kuma zai je ko mijin lafiya ne kaga kaga ba ba mallayar likul ta'am la yamlikul qarar an gane ko yawa to kaga shi sa ake son mutum ya samu daidai shi din amma yadda bahaushe ce daidai ruwa daidai tsaki to wannan tafiyar combination din ya fi kyau kuma za a gade ba wani inda za a kalle ka a arena ma wayo amma wani lokaci matasa abin da ke damu duba dan fareren gida da get kai kuma gidan ku yayi ruku'u zai tafi sujada ka ce sai ka fada can to wani lokaci za a ga ana samun damuwa wani lokaci akan hanya an gane ko yawa wani lokaci za ga cewa za a samu matsala ana cikin tafiya wani lokaci in mulkin ta ya motsa ko irin kuɗin ya motsa giyar kuɗin ta motsa a to tana nan kawai sai ga an canza mata sabon mota da leda kaga sai dai sai dai in ka gani sai dai ta dinga ɗana ka ko maimakon ka dinga ɗana ta da dinga cewa Allah dan taimaka in zaka je in zaka fita ka dan kai mu guri kaza to yanzu kaga sai dai ko ka zama direba ko kuma kai ka dinga magiya da Allah in zaki fita naga kaman ta ta wajen zuro din nan zaki buko to to me ta ce a dama wacce ne ko zaki dan taimaka dama sai a dan hajiye ne ko da wajen total ne kaga sai kai ce yan murya ba gaira ba dalili kai ka kai kanka ko to shi sa ake son a duba kafa'a ne ka duba gashi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam tare fa suke matsayin su daya amma tana kera shi a matsayi ta ce wallahi ta girme shi barira ta ke kasa kasa dan an ce ma za ka ga wani lokaci saboda yanda ya fitine da ita an ce tana wuce za ka za ka ji ana hazzin dan zaki yanzu nan za ka gan shi da ta wuce ta nan ba da yan mutane za ka zai gan shi yana ta gudu haƙi kula shi har sai za ka ce annabi ya ma'aikin Allah ka shiga tsakanin wayannan bayan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu ita ainihin wato ita barira ya ce yana neman alfarma wa julaibi faƙalat sai ta ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah ta amuru ni umarta ta kake in koma gidansa idan umarni ne وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم إن دي أمرني كي بنتوبان دزاجي كو زنكوما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا أشفع آآ آه كوي دي البرماج إما البرماج كي نيما مطا قالت لا تشتو مدني لا لا حاجة لي فيه بانا بكاتتا كاشفا an gane ko eh ta ce gaskiya la wannan alfarmar abatta la hajata li fi ni gaskiya yanzu ba na san ba na bukatar ta falat fadallat hadhihi alwaqa'i'u waɗannan abubuwan da suka faru sai suka yi nuni akan anna lil mar'ati ashe mace tana da damar an tanzila min haqqiha ta dan sauka daga kan haƙƙinta fil kafa'ati abin da ya shafi kafa'a an gane ko mace tana da damar ta ce ta dan sauka daga kafa a ita ga matsayinta ta dan sakko daga matsayinta ta dawo matsayin abin nan ko a tsarin aiki ma za ga wani sai ya samu wata mai aiki yanzu wani da ake gaya mai wajen dubu ɗari biyar take ɗauka shi kuma yana ɗauka wajen dubu sittin ne ko saba'in to kaga eh a wani karatu ne ta yana jin a wajen ku ne ake mun tambayar ne aka ce ita ko a CBN take aiki ne ta rena shi baya su shine ko abokinsa ne yake min tambayar ne a lokacin aka ce ai ba ta jin magana zan sai ai ba ta ji to ka gani ba eh ka gani yace ai ba za ta ji ba kuma babban matsalar ma musamman a ce ya dan sa ido akan albashin nata da zai yi karfin hali ya kau da ya yi irin abin nan na bahaushe guntun gatarin ka ya fi sa rika bani ya dinga sauke wajibin a iya wannan albashin ba ruwansa da nata to da kila zai dan kara martaba amma dai gaskiya haɗin za a ga akwai wahala an gane ko yawwa ya zama to irin wannan tazara haka mai tsawo tazarar gibin kaga cike shi akwai tafiya mai tsawo to duk irin waɗannan abubuwa ne da za a ga wani lokaci sai mutum ya kalli wata maslaha ya dinga wato ya dinga hangen dokin mai ake cewa lissafin dokin rano da rayayye da matacce ya dinga tunanin kaza da kaza kuma sai an zo din shi babu abin da fa ake duk wanda ka ga ya aure su hakan yake nema na sha maimaita su kuni ake nema annabi adam duk da zamansa a cikin aljanna yana watayawa yanda yake so bai samu sukuni ba sai da ya samu na na'uwa sannan aka samu sukuni to wannan sakan din kuma ya zama to an yi aure babu shi to ba magana jin daɗi sai dai kawai kuna a an goka sha kan shi yana ta yaƙi shi ya kaɗa yi kaɗa ya zan mai sha kan fahimta ka gani zami da matsalolin za ga in dai ba sukuni gidan nan to za ga ba daɗi an gane ko to wannan yana cikin abubuwan da ake kula da su da haka idan ita macen ta sauka daga matsayin ta biyo kasa filkafa a matsayi din ba daidai take da shi ba ta girme shi ba ta asaba ce amma ta ce ta yadda fata zawwaja man huwa dunaha sai ta auri wanda bai kai ta ba a aji bai kai ta ba a matsayi fi zalika akan haka to babu laifi wallahu a'lam Allah shine mafi sani wal kafa'atu mu'tabaratun fi rajuli sannan ita kafa'a din nan ana la'akari da ita ne ga namiji kawai dunal mar'ati banda ita mace ba za a ce ita ma mace sai ta kai sa'a ba ai kana aurenta ko a can ƙasa take tayo sama ina fata an gane yawa shi namiji ne yake so lalle ya duba sa'a amma ita kowa ya sa'a idan yanzu idan yan gidan talakawa sai wani basara ke ganta a shikenan ta zama yan lafiya ita ma an gane ko yawa amma kai yanzu ka duba yan gidan sarakai ka aura kai ma ka zama yan labai in ka ka zama yan labai sai dai in ita ta nuɗa ma rawa ne ko to wannan shine da haka shi sa aka ce ita kafa'a din nan ana lura ana kula da ita ne ga shi namijin kawai dan lalle ya zanto matar da ya aura ko kuɗinsa ce ta yi daidai da shi dunal mar'ata ba ita mace mace ba a kallon ita ma sai ta yi daidai da miji a fala haraja fi nikahin rajuli babu wani laifi na miji ya aure bi mar'atin matar da laysat kufu allahu ba ta azza bace ba daidai ya fi ta aji ko yana ainihin ba ta daidai da shi ba li annal qawamata li annal qawama bi yadihi domin ai jagoranci yana hannunsa an gane ko da aka shi ba magana kufi'insa ce ko ba kufi'insa ba ce kawai dama shi alka'imu ne alaiha sannan wa talaka biyadi saki a hannunsa yake wal aulada ya'ya yunsabuna ilaihi ana danganta su zuwa gare shi ko kuma yansibuna ilaihi suna dangantuwa gare shi dole duk yadda yake a matsayinsa komai kasawan matsayinsa to in yana da ya'ya babban alfaharinsu shine a kira su da sunan babansu da aka ya'ya suna dangantuwa zuwa gare shi ita kanta saki a hannunsa yake ba a hannunta ba sannan kawama a hannunsa take ba a hannunta ba da aka kowace ya aura ko da shi yana dama can a sama yake da ita da aka ba a la'akari da cewa shi sai ta zama daidai da shi وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ga babban misali annabi sallallahu alaihi wasallam yayi aure min ahya'il arab daga dangi daban-daban wato na larabawa wala mukafi alahu fi dinin wala nasabi wane mutum waye yayi daidai da shi a addini ko nasaba amma ga gashi duk ya auri wa'anda suke basu kai shi matsayi ba kuma sai suka ɗaukaka suka zama ummahatul mu'minina da aurensa ina fata an gane da ko ɗan gidan talaka ya aura su ta zama ita ma ainihin wato ta samu matsayi domin wanda ya aure ta isasshe ne domin ga annabi sallallahu alaihi wasallam duk da ya auri matan su sai matsayin su da martaba su da darajar su sai ta ƙara ɗaukaka saboda jinginuwa da suka yi wa tasarra bil ima sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sadaka da bayi tasarra bil ima ko wanda kuyangi ne ma duk yayi sadaka da su wa raggaba fi zalika har ma ya kwadaitar da mabiyansa akan yin haka fa qala yake cewa man kana da inda hujariya wanda duk yake da baiwa fa'allamaha ya karantar da ita, wa ahsana ta'alimaha ya kyautata karantar da ita ɗin, wa ahsana ilaiha ya kyautata mata, sun ma'ataka ha sannan ya ‘yanta ta wata zawwaja ha ya aure ta falahu a jaran yana da lada biyu. Wannan ko zai iya gaskatuwa ga ‘yar aiki, akwai ‘yar aiki mai ‘yan wanke-wanke a gida. Ya sa ta a makaranta dama a ƙauye da ƙauye aka kawo ta tana ɗan yiwa ta matar gida aiki. ya sa ta a makaranta inda 'ya'yansu suke zuwa nan take zuwa sai karatu mai kyau ya sa ta a islamiyya sai karatu sosai na addini ta fahimta gane addini daidai kila ma ta aka sa ta ajin abdullahi dan mas'ud ta haddace qur'ani ina fata an gane sannan kuma bayan komai ya tabbata sai kuma ya aure ta ina jin zai samu lada biyu shi ma ko na'am baji ba lada ka bari in ka je jira ka fada wanda ba irin wanda bai aura ba amma sai ya aikin ke ya aure mata su yana neman rayuwa eh duk su ba za su gane wannan karatun na ka a gane ko yawa ka duba aiki ne fa sosai ba to kuma mutum ya ta gyaru sosai yadda ya kamata ai kaga sai ya bata ta yi wani wajen kamar ya sai da nan ne da suke wannan gangancin ku ga mu zuba musu karatu kuma sai ka je ka samu wata mai fuska fanta kama coca cola su kuma wannan din gasu nan ku niqabayit hijabayit malam sai mutum sai ya tsallake su kai horanka ne kai ka tarbiyyantar kai kai waye kai kai waye kayan kai kamata a ce da ka tashi din sai ka duba a cikin su eh dama ana kuka da da kuko قال المصنف wannan hadisin imam bukhari ya rawaito shi hadisi mai lamba ta 2544 imam muslim hadisi na 154 alal musalli ar-rukun sadis rukuni na shida as-sigatu siga daga cikin rukunan daurin aure to akwai siga wa hiya al-lafdhu alladhi yan'aqidu bihi an-nikah siga ba wata aba ce shine lafazin da ake amfani da shi wajen daurin aure lafazin da aure yake dauruwa da shi siga tu minal wali siga ta bangaren wali na hau kamar an kahatu wa zawwajtu shine waliyin amarya yace na aurar maka da wance wa siga tu minal zawj siga daga miji ko wakilin miji na hau kamar qabiltu na karba in mijin ne ko kuma na karfa masa wa raditu na kuma yarda da auren mun din da aka yi to na yarda in aka yi haka an samu siga mabna hada shar ka'idar da aka gina wannan sharadin a kanta ala ridal aqidaini tana kan yardar aqidaini masu kullawar mutum biyu bi mawdu'il aqd a gurin aure wato an gina wannan sharɗin akan yardar su masu ƙulla yarjejeniyar ko dai waliyi da shi miji na aura maka ya ce ya yarda shi kuma ya karɓa wala yumkinu ma'rifatu zalika kuma sanin hakan ba abu bane mai yiwuwa illa idza sadara minhu ba har sai an samu daga wajensu ma ya dullu sun faɗi wani abu da yake nuni alayhi akan yarjejeniyar da ke tsakaninsu min alfazil kabul na lafuzzan karba war riba da yadda wal muwafaqati da daidaito da muwafaqa dacewa da juna kaga sai ai amfani da shine sai ake amfani da lafazin zawwajtuka ha ko zawwajtuha iyaka shi kuma yace kabiltu misali wal ibratu abun lura dai anan fil uqudi abun lura shine fil uqudi bil maqasidi wajen ƙulla aure manufar ake kallo wal ma'ani da kuma ma'anar abin da aka yi amfani da shi labil alfaz ba wai lalle lafuzan ake su ne manufa abin da ake kallo ba wal mabani da kuma abin da za a gina a kai walidhalika dan haka ne suka ce fala yushtaratu ba sharadi bane alal asahi bisa zance mafi inganci lafzut tazwid cewa lalle sai an yi amfani da kalmar at-tazwid wal inka da kuma inka ba lalle sai an ce zawwajtuka ha ko an kahatuka ha ba lalle sai an yi amfani da waɗannan lafazin na at-tazwij da al-inkah ba bal yuqbalu fihi bal ana iya karbar kullu ma yu'rafu biha ridahu ma bil aqdi duk abin da ake iya gane yardar su wajen daurawar ko kullawar yana iya zamantowa ba lalle sai an ce na auren maka ita shi kuma yace na karba ba ba lalle sai an yi amfani da wannan kalma ba duk wata kalma duk wani abu da mutanen da suke gurin za su gamsu cewa wannan kalma tana nuna yarjejeniya tsakanin waliyin amarya ko mata da kuma shi ango ko kuma miji to shikenan wannan yana iya zama ko da ba amfani da lafazin at-tazwij wal inkah ba koma cikin hashiyatu bid'a abidin mujalladi na biyu shafi na 268 da al-mawahib mujalladi na bakwai na mujalladi na uku shafi na ɗari hudu da sha tara da almagunin muhtaj mujalladi na uku shafi na ɗari da arba'in da majmu'ul fatawa mujalladi na ashirin da tara shafi na goma sha biyu. wa qad zawwaja ar-rasul sallallahu alaihi wasallam mar'atan domin ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aurar da wata mace bi ghairi al-lafzain al-madhkurain ba tare da yayi amfani da lafuzzan nan guda biyu da aka ambata ba bai yi amfani da kalmar at-tazwij ba bai yi amfani da kalmar al-inkah ba bal qala bal ma cewa yi qad mallaktuka ha bima ma aka min al-qur'an na mallaka maka ita da abin da yake tare da kai na al-qur'ani an gane ko kaga bai amfani da kalmar tazwij ba da kaga kenan waliyin amarya yana iya cewa na mallaka maka ita akan sadaki kaza shi kuma yace na karba ko kuma yace na yadda yawa ko kuma na karba masa ko na yadda a madadinsa sani ana nuna maka ba wai lalle sai lafazin wato al'inka wa tazwid shi kadai ake amfani da shi wajen daurin aure ba wani hadisi imam bukhari ya rawaito shi hadisi na 5549 imam muslim hadisi na 1425 wala yajibu kadhalika ala al-asah bisa zance mafi inganci har wa yau ba wajibi bane at-taqayyud bil lafz al-arabi ba lalle bane sai an takaitu da lafazin larabci an gane ko bal ya juzu yana halatta a daura aure bi ayyi lughatin ufuhimati shuhud bil maqsud dukkan wani yare da zai fahimta da shaidu za su fahimci abin da ake nufi an gane ko yanzu misali duk mahalarta gurin ba mai jin larabci shikenan hausawa ne a gurin sai aka yi amfani da lafazin da duk waɗanda suke gurin sun fahimci cewa ana nufin an ɗaura auren wane da wance shikenan ya yi idan ba hausawa ba ne wani yaren ne daban sai suka yi amfani da yaren da ya gamsar da waɗanda suke gurin shaidu cewa ana nufin wannan abin da aka faɗa an ɗaura aure tsakanin wane da wance shikenan ya yi ba sai an yi amfani da kalmar larabci ba fa inna tazwija domin aurarwa mithluhu misalin sa mithlul itiki kamar misalin yan tabawa ne yan tabawa babu wani lafazi guda ɗaya da za a ce shi ake amfani da shi in zaka yan tabawa duk lafazin da kai amfani da shi wanda bawan ya gane sauran mutane suka fahimci kana nufin ka yan tabawan ya zama yanci wal waqati haka waqati an gane ko duk lafazin da kai amfani da shi wajen nuna cewa masallacin nan wakafi ne ko gidan nan da kai wakafi ne ko kaza din nan wakafi ne to ba lalle sai larabci ba in kai amfani da wannan aka gane shi kenan was sadaqati da sadaka wal hibati da kyauta wa gairiha da wani haka min al na dukkan wasu abubuwa da ake kulle yarjejeniya a kansu wa hadha kulluhu wannan dukkanin su la ya ta'ayyanu laha lafzun arabi ba lalle bane sai an yi amfani da wani lafazi na larabci wala ajami wato ba a ayyana wani lafazi na larabci wala ajami ko kuma wani wani lafazi na ajami wanda ba larabci ba akan irin waɗannan bal yasihu tazwij bal yana inganta a tazwij ay amfani da kalma a tazwij min al muslim wato ay wato a tazwij min al muslim daga musulmi wal kafir da kafir to kalmar wal kafir suka ce ana nufin kenan kafiri shi ma zai iya aurarwa wannan mun tattauna a baya cewa kafiri baya aurar da musulma ko walan yaji Allah lil kafirin al mu'minina sabila da sauran bayanan da muka karanta wasu malaman kuma saboda matsala ce khilafiya suka ce mutum ne shi zimmi ne ma'ana kafirin amana ne kuma yana da yassa ita ma zimmiya ce to sai yake so ya aurar da ita ga musulmi to anan wasu malaman suna ganin zai iya ɗaura mata aure shi zimmi ne ita zimmiya amma shi wanda zai aure ta musulmi ne to shi wannan uban zai iya aure da ita dai da cewa ba musulmi bane amma zimmi amma dai matsala ce khilafiya wasu sun ce a sai dai ya wakilta wani kamar yadda duk shekul islam a cikin fatawa ya yi wannan bayanin sai dai ya wakilta wani musulmi ya ɗaura musu aure a madadinsa ina fata an gane dole dai ba za a daura auren ba sai an sanar da shi sai da izinin sa amma shi ba zai daura ba amma zai wakilta wani musulmi cewa na yadda musulmi dan uwanka yana son yata ka auren masa tunda ni baya yiwuwa aura masa wannan yayi koma cikin majmu'u fata majmu'u fata mujalladi na 29 shafi na 12 mas'alatu hurmatu hurmatu khidbati muslim ala khidbati akhihi malam ce sai kuma matsalan neman auren musulmi akan neman auren ɗan uwansa matsalar naci ko aka ake cewa ko yawa wani ya zo ya kafa gwamnatinsa ya yi abin nan sannan wani shi kuma ya zo ya nuna yan garanci ya buge shi ya kwace an gane ko to wannan shine khitba ala khitbatil akhil muslim musulmi dan uwanka ya shiga wajen ya gabata wajen neman aure kai kuma ka zo daga baya ainihin wato ka ture shi kai kuma ka aura to wannan matsalar ita zamu tattauna qala al-musannif wala yaqtubu wala yaqtubu ahadun ala khitbati akhi bai halatta musulmi ya neman aure akan neman dan uwansa wala yasumu ala sawmi akhi kamar yanda ba zai yi tayi ba akan tayin dan uwansa wa hadha mimma ajma'a alayhi ulama wannan matsala tana daga cikin matsalar da malamai suka yi ijma'i akan ta annahu la yajuzu lil muslim cewa bai halatta ga musulmi an yakhtuba ya nemi aure ala khidmati akhihi muslim akan neman dan uwansa musulmi idza kana qad surriha lil khatib al awwal indi har an bayyana da mai neman auren na farko bil muwafaqa cewa sun samu muwafaqa daidaito da shida wanda yake ala khidbati akan neman auren nasa wato sun samu muwafaqa da wanda yake neman auren to in har an yi haka ya zo ya nema ala khidbati akan neman wancan to wannan duk malamai sun ce baya halatta wa zalika mimma yu'addi ilai wato wa zalika wannan ku abin da yasa aka haramta lima yu'addi ilaihi saboda abin da hakan yake bayuwa zuwa gare shi min al'adawati na kiyayya wata nakuru da gudun juna za a wayi gari ko ko da ana gaisuwa ko ana kaza za a wannan yana haddasa gaba tsakanin musulmi mutum yana son mace ya zo sun abin nan sun fara daidai cewa an bayyanar an nuna cewa an bashi ko an yi abubuwan da ake yi wasu al'adun misali na nuna cewa wani aka bawa sannan shi kuma ya shigo a daidai wannan lokacin kuma alƙaluma su juya wannan yana daga cikin abin da ke haddasa rashin jituwa da gaba tsakanin musulmi duk abin da zai kawo gaba tsakanin musulmi musulunci baya ainihin goyon bayansa ma idrarihi bil khatib al awwal tare da cutarwarsa ga mai neman auren na farko wa ta'addi alaihi da kuma ma ketare iyaka da yin ta'addanci a kansa dan ta'addanci ne mutum ya zo yana ganin al'amura sun daidaita za a fara za a yi magana aure sannan wani ya zo ya ture shi fa ani ibn umar radiyallahu anhu ma qala an karbo daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda yace naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an yabi'a ba'dukum ala bai'i ba'd manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana wato sashinku ya yi ciniki a kan cinikin sashi wala ya kuɗubar rajul ala khidmati akhi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wato mutum ya yi neman aure akan neman auren ɗan uwansa hatta ya turuka al-khatiba har sai hatta ya turuka al-khatibu har sai shi in mai neman auren na farko shine ya wato ya fasa qablahu kafin shi na biyun ya shigo aw ya azana lahu al-khatib ko kuma shi mai neman auren ne yayi izini ga na biyun cewa ya zo ya ci gaba da nema shi ya fasa to a ɗayan biyun nan babu laifi wani yana neman aure wani yanzu shi na farkon ne ya janye aka tabbatar yanzu ya fasa ba zai ba sai wani na biyu ya zo ba matsala ko kuma na biyun na farkon yana nan amma sai na biyu ya shigo kuma shi na farkon sai ya yi izinin cewa shi ya haƙura kawai ya bawa na biyun ya ci gaba da nema
أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك baya halatta mutum ya nemi aure akan neman auren dan uwansa hatta yankiha har sai ya aura au ya turuka ko kuma ya fasa wannan shi ma hadisi Imam Bukhari ya rawaito shi hadisi na 5143 imam muslim hadithi na ainihin wato 1413 wa an amir bin wa an uqbah bin amir radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala al mu'min aqul mu'min mu'mini ainihin wato dan uwan mu'mini ne fala yahillu lil mu'min bai halatta ga mu'mini an yabta'a ala bai akhi yayi ciniki akan cinikin dan uwansa wala yakhutuba ala khidbati akhi haka kada ya nemi aure akan neman dan uwansa hatta ya zara har sai in dan uwan nasa ne ya janye ya fasa wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi hadisi na 1414 wala yatanaqadu wala yana wala yana yunaqidu hadha ma jaa min hadisi fatima bint qais wala yunaqidu hadha wannan hukuncin kuma baya cin karo da ma ja'a abinda ya zo min hadisi Fatima ta binti Qais wato daga hadisin Fatima binti Qais fa innaha istasharatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam saboda Fatima binti Qais ta nemi shawarar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi khatibaiha akan masu neman aurenta mutum biyu wa huma sune Abu Jaham wa Muawiya ashe wannan yana nuna maka kenan ba haramun bane a karan farko a samu mutum biyu su nemi aure ko fiye da haka fa qala laha sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yace amma abu ja'min fala yadaw asabu an atiki yace amma shi abu jaham baya ajiye sandansa daga daga kafadarsa
wasu malaman suka ce wannan kamar ana nufin matafiyi ne ba mazauni ba ne yana yawan tafiye-tafiye wasu kuma suka ce a'a ana nufin yana da saurin hannu ma'ana yana saurin kai duka kamar yadda wata ruwaya ta nuna fa innahu darraban lin nisa wannan sai ya fito da cewa ba ana nufin tafiye-tafiye ba a ana nufin shi Abu Ja'al mutum ne mai zafin hannu ko saurin hannu yana yawan ainihin wato duka wa amma Muawiyatu manzo Allah ya ce amma shi Muawiya fa su'ulukul la mala lahu talaka ne ba shi da kuɗi yanzu walakin walakinin kihi Usama daidai ni shawarar da nake baki ki auri Usama an gane ko wannan hadisin kaga hadisi ne wanda Imam Muslim ya rawaito shi hadisi na 1480 fa fihi ma yadullu ala tanafusil khatibaini a cikin wannan hadisin akwai abin da ke nu yake nuni na ainihin wato tsere tsakanin masu neman aure mutum biyu wa ikhtiyaril mar'ati da kuma a bawa mace damar ta zabi li aslahihima mafi nagartar cikin su wa ahabbihima ilaiha kuma wa ahabbihima ilaiha wanda tafi so domin mutum ɗaya ne kaga babu wani babu babu competition shi kaɗai ne ya zo dama ba wanda ya zo ballantana ta jinjina su ta ga wanne za ta ɗauka to kaga a nan daban amma wannan tana aka samu mutum ɗaya biyu uku duk gaba ɗaya babu laifi su zo su tattauna kowa da jinasa kuma ga wane ne a cikin su ya fi nagarta sannan wanne ta fi so a cikin su wasu sharatiha ahalin ra'ayi da kuma neman shawara neman shawara ta gama abota hankali wal fadli da falalaci zalika akan haka ma'ana ita a karan kanta ta zaɓi wanda take ganin ya fi salaha ta zaɓi wanda take ganin ta fi so sannan ta nemi shawarar iyayenta ko wasu magabatanta ko wasu malamanta waɗanda suke ma'abota hankali da falala su kallon mata su duba mata cikin masu neman auren nan nata wanne ya kamata ta aura domin ga Fatima binti Qais ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ta gaya masa cewa sahabbansa duk sahabbansa ne mutum biyu sun fito a matsayin zawarawanta akwai Abu Jaham akwai Muawiya kuma duk annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ta auri kowanne a cikin su ya kuma karo masa da wani dan takara na uku ina fata an gane kaga wannan yana nuna cewa ashe babu laifi mutum sama da ɗaya su nemi mace a karan farko amma duk sanda aka samu kuma ta karkata zuwa ga wani to sauran kuma sai su janye amma ba'dal mail amma bayan ta riga ta karkata war rukun ba'dal mail war rukun din ma'ana su da al mail da ar rukun duk karkata ke bayan ta riga ta karkata ila ahadihi ma zuwa ga ɗaya daga cikin su awul izni lahu ko kuma bayan ta yi wa ɗaya daga cikin su izini bil khitbati da ya ci gaba da neman aurenta fala ya juzu an ya takaddama ahadun gairahu to baya halatta kuma wani ya sake shigowa ban da shi hatta yanki hal awwalu sai a yi hakuri har sai shi na farkon ya aure ta ko kuma in bai aure ta ba auye to ka ko yace ya ya hakura ya fasa ba zai aure ta ba to a irin wannan yanayin kaga sai a samu ainihin wato a a wato abin da kana in ka zo tun ni sai kai min zuwa sai ka ba ni duburbushi amma wanda aka tsaye da kai hatta yanki hal awwal aw yatruka ko ma'ana har sai shi ainihin wato na farkon ya aure ta in kuma bai aure ta ba ya ce ya janye ya haƙura to ya ce ya haƙura kaga shi kenan sai kuma wanda yake so ya shigo sai shi kuma ya shigo insha Allah sai mu tashi al'anki hatu fasida insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk